من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بار السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu da zafi na riyadu salihina yau sai darasinmu na goma kuma yau da muke magana talata ce ashirin ga watan safar hijiran manzan sallama shekara 1448 yau da kuma daidai da hudu ga watan takwas 2026 ko muna karatu kuma babu ta kitabu tauba ko babu tauba babu da yake magana kan tuba da kuma matsayinsa a musulunci da kuma abin da ya kamata mutum na tuba da sanin yadda ake tuba din za mu tashi na hadisi na goma sha ɗaya kamar adirin da malam ya kawo ana ya ce wani abdullah bin ka'ab bin malik wa kana qailu ka'ab bin malik radiyallahu anhu min bait hina amiya mun gane hadisi ba hadisin amma shi ne ke karanta ka duba karatun shi ne yanayin rubutun da koya ka ashirin da ɗaya ko ni ne na wanda ta shaɗi na ce to ashirin da ɗaya to babu ya yi daɗe na ashirin da ɗaya da da su kuma na goma ke rubu daga abdullahi bin ka'ab bin malik ya ce wa kana ƙa'idu ka'ab radiyallahu anhu shi abdullahi bin ka'ab bin malik shi ne jagoran babansa ka'ab bin malik lokacin da ya makance shi mahaifin nasa baban ya sahabi ne ya makance a ƙarshen rayuwarsa na fata an gari to shi ne jagoransa shi ya rawaito na daga mahaifinsa yake cewa an abihi daga baban ne jagoran daga gida ya kashi masallaci ya kashi gun da ya kamata kai shi ya ce kala shi yake cewa سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه يتي ناجي كعب بن مالك رضي الله عنه ينا بعد لابارن abin da ya faru da shi ne takallafa annabi sallallahu alaihi wasallam shi game da tabuk lokacin da bai je yakin tabuk ba tare da manzon Allah an tafi yakin tabuka amma shi ya tsaya a gida haka kawai ba dalili haka kawai ba wanda dalili bai samu tafiya ba ba uzurin rahin lafiya ba uzurin talauci kamar za mu ji a ciki da abin yadda ya faru ya faru sai ke ba da wannan labarin hadisi hadisi ne mai tsawo sosai na da abin da sosai na fata an gane abin da ya faru shi ne mazalla ya shelar ka tafiya kin tabuka mun karanta cikin littafin mun na biyu rahama me yasa ka tafi tabuka labari ne zo manzon Allah cewa rumawa da haɗin gwiwar waɗansu larabawa wanda suke ba musulmi ba suna shirye-shirye kawo manzon Allah hari har garin Madina shi kuma ya riga ya alkawari tun abin da ya faru da musulmi a yakin azab ko ba mu karanta ba an kama dina hari an sha wahala da to daga yau ba za mu ƙara bari su kama na hari ba za mu na kai mutum ma hare-hare da kanmu za ka sai shirya ya kama shiri ta tafiya ta buka kuma sai shelanta musulmi cewa za a tafi yakin ta buka tafiya ce mai nisan gaske sannan kuma lokaci ne mai wahalar tafiya mai kuma gashi ma da جزاك الله خير وحياك tafiya ce mai nisa daga madina zuwa tabuka don kusan bakin boda ne na ƙasar saudiya da kuma can yankin da yake na fita ma zuwa abin da laraba ga baki daya to sai mazala baya ba da labari za mu tafi yakin tabuka a sunnar manzan allah na tafi yaki yana yin abin da yake ta kamar kace ba sadi za a tafi yaƙi misali daga za a kai wa maiduguri hari to sai ce za a tafi sai kawai a fara shirin yaƙi kowa ya shirya za a tafi yaƙi ba ne sai za a tafi daga shi sai manyan sabon na jikinsa daga nan kawai sai a kama hanya kamar a nan garin ne sai hanyar guru a gaba mai tsammanin cewa barna za a kama hanyar guru ana tafiya kun wuce gasan gakunan abukardi a gaba mai sani ba mai tunanin cewa za a nemi hanyar maiduguri su da matursu za a tafi tafiya har a jikon da kudiri ko su ga ya shiga karshen ta ko kuma a wuce ma a wuce daji ma ji can dab da doguwar kuka ko za a shiga hanyar wasakar sai ya bullo a wancan sabon kwartar sai a dawo fito jakusko kawai sai a kama hanya fitar su mu washi ke ba mai tsammanin za a yi gaba sai a yi hanyar yamma saboda dabarun yaƙi ne domin a cikin mutane kun suke ba masu imanin gaske ba munafukai ne na ba ta an gane za su iya faɗa wa abokan gaba za a zo yaƙi lokaci kaza kaza kaza sai su musu target a yi kwakwar rago za ku misala ke wannan dabara ta salon yaƙi to amma yakin tabuka saboda ku ne mai nisa sannan kuma tafiya ce mai wahala bayan ga nisa lokacin kuma da za a yi yakin ka ce kamar irin ƙarshen damuna ne dab da fitowar kaka ko kamar lokacin da amfanin gona ya ɗauko nuna duk ƙarfin mutane ya ƙare a gona abinda kai tare na abinci na na bara kusan ya kusa ƙare kuma sabon abinci bai fito ba aga ko wahala ko yawwa babu a gona babu a gida kenan a ga masifa ce ba karama ba to lokacin akwai wahala ga karancin kuɗi ga tsananin zafin rana a kan kadura ana wani irin zafi duk da karshen damuna wani mai zafin sosai to kamar ka ta irin wani lokacin kaga sai shelanta mutane za a tafi wannan yakin kuma a lokacin a madina akwai musulmi da yawa har ma shi ka abin ke bada labari cewa yawan musulmi ya kai ce da ko da mutum ya ki zuwa yakin da gangan zai tsammanin cewa ba za a san bai je yaƙi ba saboda yawan sojojin da mazala ke su na fata an gane haka mun karanta yaƙin da aka tafi fatawa makka mutum dubu nawa aka tafi da su haka da yawa akalla mutum dubu goma sha ko dubu goma sha wani abu haka yawan su yaƙi na da yawa to sai aka yi tunai sai aka ce wani yaƙin mutane yawan su ya kai ko da mutum bai je ba to yana ganin cewa ba za a san bai je ba sai dai tsoron kada Allah yau manzon Allah wahayi cewa wani bai zo ba ga dalili to wannan zai sa dole in mutum mai imani ne ba zai kokarin maki zuwa ba da haka da haka shirar ta za ta fakin tabuka saboda wahalarta domin kowa ya shiri na musamman a nan ne matsala ya ce ya shiranta cewa duk mai kuɗi mai sarari ya kawo taimako saboda tafiya ce mai nisa ga yunwa ga kuma yadda za a fuskanci yaƙi sannan kuma an san suwa za fuskanta rumawa ne suna da tattali suna da kayan yaƙi sojoji da sauransu za ka aka nemi taimako kuma ga faɗi na za a tafi to bayan an yi ta shiri kwanaki mai yawa ana shiri ka abin ke cewa ana ta shirin ni masu ne san mako in fita da niyyar in yi shirin tafiya amma cikin yukon Allah wani hikima na ubangiji sai in je in da gida ba abin da ne kullum kuma dai fita da shirin dai je fara shirin tafiya amma sai je da ba wani abu da ya shirya ya ce ana nan har aka ce gobe za a fita shi ba abin da yi sai wani abin ce masu ai kai kana da karfi da fawa za ka iya shiri in ka ga dama ko a yau cikin daren nan za ka kawai sai shantace kayansa haka aka yi kuma aka zo ka shalanta za a fita gobe kuma ka fita kuma yana shi bai shirya komai ba sai yake cewa to ai bari zan iya shiryawa ma in bi su bayan sun tafi ita domin a lokacin ban taɓa jin ƙarfin jiki da lafiya irin wani lokacin ba sannan ko ban taɓa samun kuɗi da arziki da abin hawa lafiyayyu har guda biyu batun da nake a duniya sai a yakin tabuka haka dai yana cikin koshin lafiya sannan kuma ga yalwar arziki ba wani abu da zai iya hana shi zuwa yakin tabuka a lokaci babu uzuri ko ɗaya kamar da yake ba da labari ya ce kawai aka kama hanya yana cikin ganin cewa yau zai fita a sai gobe a sai jibi kawai dai Allah kaddara samu hukunci daga haka yana nan har sai aka ce ai manzon Allah ya baro tabuka ma zai dawo Madina kaga magana ta kare ki yace daga nan kawai sai shiga cikin tunani to yanzu yaya zai duk manzon Allah ya dawo me zai bashi na uzuri me zai ga manzon Allah ba cikin sagan manzon Allah yace kuma abin da bashi haushi shine da ya fito gari bayan an riga an tafi an yi nisa in ya fito sai ga duk a cikin gari babu wani mutumin kirki cikakke sai ɗayan mutum biyu imma mutumin kirki bawan Allah amma mai laruri ba zai ji yaki ba kamar mara lafiya kamar makaho kamar gurgu haka ba za su yaƙi ba Allah ɗauke musu ko ko dattawa tsofaffi sai da kuma sai ɓari guda kuma ga waɗansu lafiyayyun mutane amma dama an san su su munafukai ne ma'ana babu wani wanda zai koyi da shi ba wani cikakken mutum mai daraja mai kima da ya zauna a garin madina to sai wani abu ma ke bashi haushi da bakin ciki amma kuma Allah bai bashi dama ya shiri ya bi manzon Allah ba dan wasu da dama ya san basa manzo Allah bayan tafiya da kusan kwanaki ma sun bi shi kuma sun same shi amma shi bai je ba yace ana haka kawai sai ga manzon Allah aka ce ya kama hanyar dawa sai ya fara nazari to yaya zai yi me zai faɗa manzon Allah ya shawara da dangi da iyalai sai kaga daga marar dan kwane-kwane a samu a ce an maka uzuri a yafe maka shi kenan sallah yafe maka karfa kanka asiri kawai har aka ce ga manzon Allah ya dawo ya shigo garin Madina a sunnar manzon Allah gida daga bulaguro ko yaki baya zuwa gida zai fara zuwa masallaci ne yana fula raka'a biyu sannan kuma ya zauna saboda mutane masu uzuri kuma san ganin shi kuma sun bayani da shi so same shi a masallaci sai ya ba kowa haƙƙinsa tukun ya sai gurin iyalinsa sallallahu alaihi wasallam saboda jagora na kware ne shi ce da ya zauna sai aka rika zuwa masu uzurin ƙarya kusan mutum 80 da wani abu ya manzo Allah ai ba na da dukiya ne ya manzo Allah ba kowa ya ƙaryarsa sai ta ba komai Allah zai gafarta muku ba haka ta musu uzuri kawai ana nan sai ga ka'ab kafin nan yace suna can ma a tabuka a zaune sai mun lake cewa ni ina labarin ka'ab ne ban gan shi ba sai wani mutum ya ce ya manzo Allah kawai ya zauna neman dan ya kula da matansa da jin dadin gidansa kawai yana tsoron zuwa yaki yace sai mu'azu bin jabal yace wannan magana daga faɗa ba daidai bace yace ya manzo Allah wallahi ka'ab ne mun san shi mutumin kirki kawai dai ba mu san me yasa bai zo yakin nan ma'ana na kokarin ba shi kariya a gun manzon Allah za su yi shi to bayan an dawo kowa ya bada uzuri mutum 80 da wani abu sai kuma ga Ka'ab ya shiga masallaci manzon Allah ya kalle shi yace sai manzon Allah ya murmushi irin mutum da yake cikin bakin ciki ana murmushi kuma cikin bakin ciki ba ana yi ba yawwa kaga kenan manzon Allah yana kaunarsa sosai ko bai zaɗin abin da ya faru bai ji yaƙi ba zaka sai kalle shi murmushi ta to zo bismillah zauna me ya faru baka je ba ba da uzuri ku kawo ba sun ka ya ce ya manzan Allah wallahi da a ce a gaban wani sarki nake na duniya ba annabi ba wallahi zan mar bayani kuma dole zai yadda ya karɓi uzuri na kuma ya ban da laifi saboda ni Allah ya ban iya magana haka ya ce masa ya ce amma a gaban ka ne ya manzan Allah idan na ma ƙarya za ka ji daɗi a ranka Allah kuma zai fushi da ni kuma zai faɗa ma cewa ƙarya nake in na faɗa ma gaskiya zaka ji haushi me yasa haka kawai ba dalili ban ji yaki ba amma kuma zan jure wannan wahalar cewa ka ji haushi ban yi abin da ya kamata ba zan jure in zauna cikin bakin ciki domin Allah karfi uzuri na ya yafe mun ya ce wallahi ya manzan Allah ban taɓa samun kuɗi a duniya ba irin na yanzu dawakai na ma har guda biyu nake da shi ko kuma abin hawa na har guda biyu ga ƙarfin jiki ga lafiya wallahi babu uzurin komai sun zalace to amma wannan ya ce sabai kun ga ka abu kun ga wane to ya faɗi gaskiya kenan sauran mutanen fa ƙarya suka yi mazalla ya sani amma rabu da su ya bar su da allansu ya ce wannan ya faɗi gaskiya to yanzu kai hukuncinka shi ne ka je ka jira har sai allah saukar da wahayi game da ya za a yi da kai don su da sun kawo uzuri ko kuma an ce to an karɓa musu duk da cewa Allah daga baya fitar da bayanai ya la'ance su ya tsine musu to yanzu kai tun da ka faɗi gaskiya ba uzuri to yanzu ban san ya za a maka ba ka jira har sai Allah ya kawo hukunci game da kai sai sai tashi kama na da fita masallaci sai mutane suka biyo shi suka ce haba ta ya za ka mana irin wannan abu wayayyen mutum kamar ka me yasa ba za ka ɗan yi wani bayani haka ba dai a ɗan samu mazalla in mazalla ce an gafa maka shikenan fa me yasa da ka irin wannan abin ka zo ka faɗa ga abu da gwayanka da kuma da kuma ya ce wallahi har ya yi niyyar ya dawo ya warware amma sai ya tuna cewa ita gaskiya mafita ce kwa ɗaya ba a yin ta biyu kuma kuma zan Allah ƙarya ka shiga uku da sai ce a kawai sai tafi sai dai ta to yanzu a cikin wanda suka zo suka ba da uzurin su akwai wani iri na wanda mutumin kirki ne ko bai jakin ba suka ce akwai mutum guda biyu aka faɗe su ya san su ya ce mutanen kirki ne to haka tunda yanzu ba shi kadai bane sun zama su uku yace su ma sun faɗi irin uzurinka ma'ana irin abin da ka faɗa na faɗar gaskiya ko su ma manzala abin da ya faɗa ma shi ya faɗa musu cewa su su zauna har sai Allah ya saukar da hukunci game da kun zama koko kenan yanzu to shi sai fita sai manzala ce to daga yanzu kuma kar a ƙara musu magana a garin Madina su mutum uku nan magana ma a daina musu saboda sun aikata babban laifi kuma babu hukunci yanzu da zo game da me za a yi bare a musu hukunci a ta gaba da mu'amala da haka yanzu a daina musu magana kwata-kwata ka biyu ce wallahi sai da na waye gari a madina kamar bagun da na sani ba ne mutum wayayye mai jama'a mai fara ita sai na waye gari duk wanda ne sallama baya amsa ba ma maganar ba ma maganar gaisuwa ba ita ke hatta manzon Allah ina zuwa masallaci ni ne sallah a bayansa kuma ina zuwa zan yi nafila a gefen shi ina kallon shi ina sallah sai rai kallo na in na dan waye gudan na gai kuma sai kawo da kanshi kaga manzo Allah yana kaunarsa sosai kenan yace amma na zo ni kusa da shi sai masa sallama yace ba na jin ya amsa ma na bai ji muryarsa ba sai kuma in kalli bakin manzo Allah anya ku ya motsa ma ma'ana ko ya amsa ne ma ciki ciki haka ya gaba da wannan rayuwa ita dai kwana 40 a wannan yanayi ba a mara magana duk duniya ba wanda ke kula shi ya ce wata rana sai tsallaka gonar wani daga cikin 'ya'yan babbanninsa wanda suke ma'ana 'ya'yan maza biyu ya ce masa ina gama ka da girman Allah abu kasada ka san cewa ni ina son Allah da manzansa ya ce wallah bai ce mun kala ba sai da faɗa su uku bai ce masa uffan ba a nan ku ya ce masa Allahu a'alam kawai abin da faɗa masa yadda sai ƙara fashewa da kuka yanzu yadda wani ke ƙaunarsa amma saboda bin umarnin manzan Allah da yace kar a musu magana da mara magana tana gane sahabbai da suke manzan Allah biyayya cikakkiya ba irin tamu bace ba ba iri ɗaya bane fa na fata an gane da haka yace sai fita yace yana wannan yanayi sai ga dan sakon manzan Allah an turo masa cewa manzan Allah ya ce matarka ma ba kuna da ita gida ba to ita ma ita ma ta koma gidansu ya ce in sake ta aka ce ya ce a ba sakin ta aka ce ka yi ba ta dai koma gidansu ka zauna kawai zojen ka zuru mu zuru ka san ba bala'i kamar a ce mutum yana da mata kuma yanzu ba da mata akwai masifa a cikin yanayin ko ya ce sai ya ce to ya yi istizai ta ce wannan mata sabuwar masifa ce to su wa'yantan mutum biyun dattawa sun fi shekaru sai da aka ba su wannan umarnin cewa su daina alaka da matansu sai matar ɗaya daga cikin ce ya manzan Allah shi fa wani tun san da wannan abun ya faru wallahi ba abin da yake ba kuka ba a duniya sannan mutum ne miskini ga shekaru ba shi kuma da wani hali masa hidima a dafa masa abinci a ba shi ruwa a kai kaza duk babu ni nake masa da hidima to yanzu manzan Allah ayi hakuri mana ba za ka so na cigaba da hidima ba kaga ta nema masa alfarma a gurin manzon Allah to da yake annabin rahama ne yace ba damuwa ki ci gaba da mara hidima sai dai karki yadda kusance ki tace ya manzon Allah ai tunda abin nan ya faru ma gaba ɗaya a duniya ba shi da aiki sai kuka baya fita a gida ma kullum kuka kawai yake 24 hours sannan kuma ba shi da wani bukata ma na mutum asibitin dama na riga tsufa kawai zama ake na ibada a samu a cika da imani ko da to shi kenan sai aka ce ka to shi ma ya je mana ya tura mata ta roƙa masa alfarma a gun manzala a gaba ya zo na da ta mana ya ce a a ni ba zan yi haka ba saboda ai ni saurayi ne matashi na sani kan da faɗa kuma sake sabo sabo doka ma a bar ni dai a hakan na fata an gane yace yana yana shiga kasuwa yana yawo a kasuwa sai ga wani bafadi wakilin sarki na wata ƙasa an turo shi gurin ka'ab domin an samu labarin abin da yake ciki da wasiƙa doguwa yake ta mutane waye zai nuna mini ka'ab bin malik sai ta masa yake nuna masa gayi can ya je same ya bayar wasiƙar wa sarki ya buɗe shi dama ne na iya karatu na iya rubutu sai ya karanta sarkin na ce masa mun samu labarin abokinka ya guje ka ya wulakantar da kai ya ma kaza kaza kaza kaza kuma kai mutum ne mai daraja mai kima ka dawo garinmu mu baka daraja da matsayin wasa a maka sai ce to wannan ma wani sabon bala'i ne yake mai imani sai ɗauki wannan takardar wasikar ya jefa a kaskon masu toya waina ko na abu ya wuce kayan shi sai daga kwana hamsin cip cip ba a musu magana ya ce ranar na hamsin ɗin sallar asuba sai ya makara bai je masallaci bai da ya saba yana sallar asubarsa kawai sai ya ji mutawani ya kwalla murya yana ce masa abushir ya ka'ab bin malik albishirin ka ka'ab bin malik Allah ya karɓi tubanka ya yafe maka yace sai gode ya fadi ya sujuda ya gode wa Allah yace sai ku ga mutane biyu sun tun gurin su a guje ɗaya akan doki ɗaya kuma kafa to da manzala faɗi labari an yafe musu a masallaci da asuba kaga sabon mutane kirki ne ko saka to aka musu albishir to ɗaya sai ya hau doki zuwa ango su ka to haka mai doki a yafi mai kafa sauri amma mai kafan kuma mai wayo ne sai ya hauru ya kwalla murya ai murya ko ta fi doki sauri ba haka ba ka da haka da wannan dan safan ya zo masa sai ya ɗauki kayan da yake jikinsa shi ka'ab ya ta sai ya cire su sai ba wannan mai muryar da ya bashi albishiri a matsayin tukuici na fata an gane haka suna mutanen kirki ce in haka maka abu na alkhairi kai tukuici ba haushe ma ce ya ba kyauta tukuici na fata an gane da haka sai taho ya yi kuma shi ya ce wallahi a duniya iya kayansa kenan mai kyau ya ba da su wannan tukuici da haka sai koma angosu ya ari kaya ya yi wanka ya shirya ya taho masallaci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana shigowa masallaci ga sabbi a da zaune mutanen madina sun ke manzan Allah da mutanen makana ana ta karatu da sauransu yace da ya shigo yace kawai sai wani sahabi ya tashi ya zo ya tare shi ya masa albirna da congratulation kenan ko yace to wannan abun duk a ƴan mutanen maka ba wanda ya markin ba shi ba da ka ce baya manta alherin da wannan ya masa yace sai zo ga manzan Allah ya zauna ya gaida manzan Allah manzan Allah ya amsa ya musu albishir da tuba cewa Allah ya yafe musu ya ce ya manzan Allah kai ne ka yafe mana ko kuma Allah ne haga aƙida kenan ko ya ce a a Allah ne wannan kalmar ka faɗa yan bidiya sai a ce ka shiga wani layi da ya manzan Allah kai ne ka yafe mana ko kuma Allah ne ya ce Allah ne ya yafe mana na fata an gane ya ce ya manzan Allah wannan abin da ya faru da ni ni na tabbatar gaskiyar da na mace Allah ya jarraban na sha wahalar kwana hamsin amma kuma gashi Allah ya wanke na daga cikin in nuna wa Allah na gode bisa ni'imar nan da ya mun duk dukiyar da na mallaka a duniya zan bayar ta ga Allah da manzansa Allah ce a ka rike wani sashen dukiyarka aga nabin rahama kenan yanzu malaman yanzu ne ayati a sauri a kawo ta kawo ta da wuri da wuri ko ƴan kwamitin musulunci ba zai gaban kai wasa kawai da ga sai katuwar mota yana hawa kayan shi da manyan rigunan dubu ɗari biyar yana saka jikinsa ba abin da dame shi ya ƙara aure ka sabon aure ka zai shi bakin mutum ya samu kuɗi aure ke gara Allah samu dace ya ce a ka riƙe wani sashen dukiyarka babu laifi ka yi sadaka da wani sashi amma zaman ka na magidanci baka da dukiya wannan kuma ba daidai bane za a walakanta ko za ka riƙe wani sashi ya to ya maza Allah duk abin da na mallaka zan bayar fi sabilillah amma abinda na bari na kai bara da na samu na kai bara to nan kuma zan rike a matsayin shirin su gaba da rayuwa da shi kuma haka akai ina fata an gane eh to zamza na yama alkawari daga yanzu har na koma ga Allah ba zan yadda ni ƙarya ba tunda na ga amfanin gaskiya zan faɗi gaskiya ko me zai faru da ni shi yasa suka ce masu hikima in zaka faɗi faɗi gaskiya kuma ta ja maka ƙarshen lamari ne da ka mutu za ka yi nasara in ka mutu kan gaskiya ai alhamdulillah na fata an gane eh tafi kwarai kuwa tafi komai ma ai ba karamin abu ce ina miki zaka sake bada labari dangane da abin da faru da shi da bai ji bibi manzon Allah zuwa yaki ba kala ka'abun yake cewa shi kab lam atakallaf a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi gadwatin gadaha qattun illa fi gadwatin tabuk yace wallahi ban taba rashin bin manzan Allah wani yaki da yayi ba a duniya in ba yakin Uhud ba mana duk yakokin da manzan Allah yayi tare da ni akai in ban da yakin Tabuka sai fa yakin Badar na fata an gane yace ko yace gaira anni atakallaftu fi gatu Badar sai dai ban jakin Badar ba saboda me yace walam yu'atab ahadun takallafu anhu amma shi yakin Badar Allah bai yi hukunci ga duk wani wanda bai jakin badar ba saboda asali ba yaki aka tafi niyari ba Allah ya shiranta cewa an samu labarin ayarin kasuwanci na fataken Qurayshawa zai biyo ta wannan gurin sai manzo ya ce to aje a fita aje a tari wannan ayarin duk abin da suke da shi a kwace saboda dauki fansa game da dukiyoyin mu da suka rike a Makka sun rike mana dukiyoyi misali na biliyan 1 mu mun tare ayarin su mun kwace naira miliyan 100 kaga mun rage asara ne kawai ai ba ma rama muka yi ba ai kawai dai an rage asara ne na fata ana ganewa wannan shine asalin yakin badar an tafi ne ba dan ai yaki ba saboda ayarin mutum ne bai wuce mutum 20 ko 100 ba gaba daya bai ma kai 100 ba mutum ne bai wuce guda 30 ba za su fai wannan kasuwancin to kuma yanzu ku sahabbai mutum 300 zai su tare su haka ba za su sha wahalar tsaro a gurin su ba za su guduma to wannan shine asalin yakin badar daga baya kuma sai Allah ya sa hukimarsa shi ayarin ya bi wani hanya daban ya tsira kuma aka taho da kudai sha daga maka da shirin yaƙi kuma suka haɗa badar gaba ɗayansu suna shirin ganin ayari kawai sai ga kawai jaruman sojoji kuma ga wasu mutum kuma dubu ɗaya a cikin kayan yaƙi su kuma gaba ɗaya su ɗari uku da ɗan wani abu ne ka ga ba ƙaramin masifa ba ce kuma haka aka yi yaƙin sannan kuma Allah ba manzon Allah nasara aka yi abin da aka yi yaƙin ya wuce ya to haka shi yaƙin badar duk wanda bai je ba a madina ba a masa hukunci ba saboda asali manzon Allah ba ya ce a fita a yaƙi ba ne cewa duk wanda yake cikin shiri ya zo mu wuce yanzu za mu tafi guri kaza wanda kuma dokinsa ma yana ƙauye ko yana batan wani guri ya yi zamansa a gida kawai mai haka ba yaƙi aka shirin yi ba kenan na fata an gane ya ce inna ma kare da su salama wal musulmuna yuriduna gaira quraish ay ira quraish yace shi yakin badar asalinsa manzon Allah ya fita ne da musulmi dan asari ayari na fataken qurayshawa saboda a karbu dukiyar da suke tare da ita dan a rage asarar da suka jawa musulmi a garin Makka sun kwata dukiyoyin musulmi sama da misali kace biliyan wani abu to yanzu kuma ga kudin su suma an kwata naira miliyan 100 ko 200 misali haka dai ba wani abu aka dauka ma gurin su ba kamar haka ne to yace ko ya ce hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mai miyadi sai kawai Allah hada musulmi da makiyansu ba da shirin su sun fita yaki ba musulmi su kuma kafir sun tafi da niyyar su yaki kuma aka hadu kuma Allah ce ayi yaki kuma aka yi yaki ina fata an gane yace wala qad shahidtu ma rasulullahi sallama lailatul aqaba hina tawasakna alal islam yace kuma ni naji na halarci daren da kuma zalamu baya a yatul aqaba wanda mun karanta mu kuma ta ba cewa mutanen Madina suka turo jakadun su suke da su gamu da manzon Allah a aikin hajji da ake zuwa an fita mai na aikin hajjin jahiliya zalla kuma na bin shi mu mun sahaba abin nan mahajjata masaukan su yana musu bayanin musulunci cewa shi manzon Allah ne Allah ne ya turo shi ba za ku karɓi saƙona ba ku kai garinku ku yada a bauta wa Allah shi kadai yana wannan da awata cikin dare sai ya gamu da mutanen Madina wasu ƴan mutane kaɗan ya suka karɓi saƙon manzon Allah ya musu bayanin musulmi suka ce wannan abun sun kamfa sun gamsu su goma sha biyu ko wani makamanta haka da haka kuka ce to in Allah da baɗi za mu dawo aikin haji za mu gamu da kai za mu zo da mutane da yawa don mu karɓi addininka shekara mai zuwa suka zo su kusan mutum saba'in duk sun ga musulunci saboda aikin wa'yancin mutum goma sha biyu duka mun karanta mu kumanta ba to yace to wannan abin da ake cewa an yi mazalla mu baya'a a wurin jifan shedan da ake cewa jifan shedan yace to ni ma na ji wannan gurin da ni aka yi suka musulunci a hannun manzon Allah suka musu kuma alƙawarin bashi kariya da mafaka a garin su suka ce ya dawo Madina su bashi kariya daga dukkan abin da su kare kansu da kuma iyalansu su bashi duk abin da zai bukata domin ai da'awa ta musulunci manalla ya yadda ya amince aka yi alkawari su koma garin su yato yana cikin wannan abin shi ka abin malik saboda dan madina ne ina fata an gane yace kuma wannan abin da ya faru ne yau manzon Allah mu baya da alkawari a gurin da ake cewa al-aqba damtul aqba din da ake da ko gurin jibin shadan da Bahaushe yake cewa yace wallahi ina jin dadin wannan abin ina alfahari da shi sama ma da a ce na jakin badar kaga badar ya tabbata hadisi cewa duk wanda zakin badar Allah ce an yafe masa ko yace amma shi yana jin da da a ce bai je akaba ba badar yaje yace gwar da aka ce ya je akaba bai je badar din ba saboda a ne kar musulunci mu an ne ga manzon Allah ya dore ido an suke mu ba a ya hada hannun da hannun manzon Allah na fata an gane suke yin maganganu kuma suke alkawari idan kai na alfahari da zan ce wasa ɗaya daga cikin jakadu suka musulunci ma garin Madina yace wallahi ma uhibbu annali biha shahid badarin yace ina da na so a ce bazan so a ce ban je akaba ba ma'ana bai a da kuma Allah a wurin jibin shaitan da a ce kawai badar naje ban je wancan ba sai ban so haka ba gwara ma da naji wannan na akaba din muka alƙawari manzon Allah kuma ban je badar ba ni hakan ma ya mun da da yace babu damu a ciki tace wa in kana badarun aksara fin nasi minha zikran ko azkara fin nasi minha yace sai dai yakin badar an fi yawan ambatarsa a gun mutane an fi ba da labarinsa da tarihinsa a cikin mutane ya ce amma wancan ya fi mahimmanci sama da badar ɗin kuma da shi ba da labari ya ce wa kana min ko min khabari daga cikin labari na abin da ya faru da ni in ji shi ya ce takallabtu an su sallama fi gazar tabuka ya ce na ban je yakin tabuka ba tare da manzon Allah anni lam akun qaddun aqwa wala aisar minni idza kallaftu anhu yace wallahi ban taba samun lafiyar jiki da karfin jiki ba ban taba samun dukiya da arziki ba kamar da na samu a lokacin da ban jakin nan ma'ana yana cikin koshin lafiya yana kuma dauke da arziki da dukiya babu talauci babu wani matsala yace amma kuma gashi bai jakin ba ma'ana babu wani uzuri na lafiya ko wani kuɗi da zai hana shi zuwa yakin yace amma kuma gashi Allah bai kaddara ya je ba yace wallahi ma jama'atu qablaha rahilatayn qaddun hatta jama'atu ma fi gazwa yace ban taba da abun hawa guda biyu ba kamar ka ce a yanzu bai taɓa mallakar motocin hawa guda biyu ba sai a lokacin yakin tabuka ma'ana lokacin tabuka abin hawan sama guda biyu kuma mun karanta ba kuma ta ba mutane da yawa suna zuwa gun manzon Allah ya ba su doki ko raƙumi ko jaki da za ta kona yaki sai a ɗauko na batul mali sai a ba su mutum kaza su haura kuma dabba ɗaya har ma abin ya zo ya ƙare wani ya zo ce manzon Allah a bani ya ce babu abin da zaka hau babu abin hawa saboda kai hakuri ka zaman ka a gida tunda babu abin hawa tafiya ta kuma mai nisa to kaga an mar uzuri ran sai yana so ya je har zai ta kuka ma amma ce ya hakuri ya zauna ba komai tunda babu abin hawa ba ana so sha wahala bane musulunci manzo Allah babu wahalar cewa a ciki ina fata an gane to amma shi yana da abin hawa har guda biyu gashi kuma lafiyarsa kalau akwai bai tafiya jakin ba ko ina yace walau sallama ko yuridu gazwatin illa warra biha bigairiha yace manzo bai taba zuwa wani yaki face sai yayi sai yake cewa kamar ka ce ba saji ina kuma da misali in za a yi gabar ne za a tafi yaki a kai wa mutanen yamma yaki to haka tashi aka gama shiri aka yi taron mayaka an kai fa komai sai kai ga an yi gabar sai ka dauka cewa ai gabar za a yi sai an yi nisa an bar madina sosai kuma sai a yi kwana sai a zagaya kuma sai a tafi da ake so ana haka ne saboda dalilai na tsaro don kada tona asirin sojojin mayaka to duk yakin mazalla haka yake yace amma ban da yakin tabuka ko yace hatta kana tilkal gazwa sai fa a wannan yaki fa ga har sallama fi harin shadidin to an tafi wannan yakin ne na tabuka a tsakiyar tsananin zafin rana kuma duk wanda taba zuwa madina lokacin zafi zai baka labarin zafin madina ba karamin zafi ake ba ko kwanaki wani yamin waya wani abokin ya je aikin umara ya ce ya yi ya sati a madina amma zafin da ake ya wuce hankalinsa shi ya ce ba ya iya zama sosai a cikin asalin masa saboda esin ya fi karfin hankalinsa yana saka shi mura da zazzabi to ya fi so zauna irin dan farfajiyar masallaci in ka fito kuma zafi sai kamar ana kora jikinka saka ce kwana hudu ko uku ya tafi maka zafi suke da shi sosai ina fata an gane to kuma ga yana shiga sahara akan rakumi ko doki ba wata bishiya ba kaza ba kaza kuma yaki da tafi to a wannan kuma dole ka fita saboda aikin Allah ya ce an tafi yaƙin ne a cikin tsananin zafin rana ya ce wasu ta ko safaran ba'idan wa mufadar kuma an fuskata wani bulaguro za a yi tafiya ce mai nisa kuma mai wahala gurin ga nisa na taɓa tambayar wani ɗan takardun masa daga nan zuwa tabuka kilomita nawa ne ya ce mun ya kai ɗari uku da hamsin in ba na manta zai masa za mu iya zuwa mu dawo kafin lasa da ce ina aihe bayan isha ƙarshen can tunda haka ba suna gudu irin namu na najeriya ba ne irin na haukan tafiya ce da akalla mai nisan gaske eh a madina ne daga madina ne to tafiya ce mai nisa kuma ba fa mota za ka ba doki ne ko jaki ko rakumi wanda hawan sama ka yi shi ma aiki ne yanzu ko doki ka hau kai kilisa ka sami masu hawa da doki su baka labari in ka wuni ka hau doki ka danyi awa biyu kana zagaya an kada gida sai da shin ka samu ya dan samu damuwa bare kuma ka haura kumi ka gani to ka gani ba karama abu ne kai tafiya ce mai nisa ko mai wahalar tafiya yace wasta kabala adadin kasiran sannan kuma za fuskanci tawaga ce ta mayaka mai yawa saboda tawagar shi wannan abun ni dan damuna ba yake ko kuma kun ce kun saka shi in yi haka ba a ji ana ji to shi kenan kalas sai ga kamar zan dungure ne shi yace tafiya ce mai nisan gaske sannan kuma za fuskanci abokan gaba ne masu yawa saboda rumawa ne turawa ne kamar dai a ce yau kana Najeriya za ku yaƙi da Amerika haka sai la haula ko yau sai da ka rike la haula kawai sai Allah ka ma dauki to kamar haka ne dan rumawa ne turawa ne za a yaƙi da su a lokaci ita amma saboda imani da musulunci aka fita aka tare su kuma su aka yi wa harin ma ba ma a su su ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fatko zalal muslimina amrahum daga sai manzon Allah ya bayyana musulmi al'amarin su yace to za mu tafi yaki ne tabuka kowa ya san ne tabuka tafiya ce wanda kowa ya san ta ba sai amar bayani ba daga yadda da ya saba na koye ina za a je dan ayi security abin na a rike tsaro to yanzu ba zai yi ba sai bayyana kowa za mu je yaƙi ne ta buka saboda me don kowa ya shiri da musamman abincin da za ka tafi da shi ma na musamman ne abin da za ka wai kaza kaza ma na musamman kowa da ya san ina za a ji saboda gurin mai nisa ne kuma ga wahalar tafiya ya ce lita haye ko lita hahabu eh eh uhubatan gazuhin don kowa ya shiri na musamman saboda yaƙi da da shi fa akbarahum bi mu ko bi wajhihim alladhi yuridu sai basu labarin ina za mu je yaƙi wal muslimuna kabu yake cewa su musulmi ma arsu sallama kathirun suna jiwa a lokacin a madina ma'ana akwai sahabbai jiwa wala yajma'uhum kitabun hafidun yuridu diwa bi zalika diwanun yace duk da cewa a lokacin ba an yi list din su bane a wani kundi a rubuta sunayen su ana list din cewa sun kai muna da zarata sojin misali ce dubu kaza ya ce ba a yi haka ba amma dai suna da yawan gaske a madina don an ce a tarihin musulunci an fara rubuta kundin mayaka a yi abin na lis na sojoji zamanin umar bin katsab ne sai a yi a musu rijista a san wani da wani an tura su yaƙi guri kaza in suka yi wata kaza kuma za su dawo gurin iyalansu su kuma a tura waɗansu ana shiftin na aiki ko ba irin gwamnatin najeriya ba ce a ɗauki su da kashi wani guri na bala'i kai zamfara sai wajen shekara goma a gurin kuma ana zuwa ko ganin gida gurin iyalin in bai mutu ma kusan yana mace ta gaci ga bakin ciki ga wahala ga fama Allah kiyaye to su ba haka suke ba din da ka tafi yaki wata uku sai ka dawo gida saboda wata rana Umar yana yawatawa cikin dare sai ya ji murya wata mata tana kukan rashin miji take cewa wallahi ba dan jin tsoron Allah ba da a yau sai ta samu wani sun kwana da shi a gidan nan ta mata jin tsoron Allah tana kuma jin jin kunyar mijinta to sai ta sai Umar ya dawo sai ka tambayar ƴar sana na Hafsa ta tabbaya shi labari adadin wata nawa ne mata ta iya zama ta yi hakuri ba ta da miji tace baba ni kake tambaya ce kina tambaya yanzu ki ba maganar ƴata bace ke yanzu uwa ta ce ai matar manzon Allah ce ko ba shikenan ba ki ballin bayani na ilimi yaya ya kamata ta yi tace masa wata uku yayi nisa wata uku shi ne za ta fara bukatar ɗa namiji tana ɗabi'a ta Allah mutum ai ko akwai laifi a ciki idan ka ta kana jin yunwa yanzu ka laifi haka Allah ya kai dole ka ci abinci ka sha ruwa da sauransu to sha ma haka Allah ya wuta sai dai ka sanya za ka yi ta ka bi Allah a cikin ta ka samu lada a ciki za ka sai sa tsari duk bayan duk wanda ya tafi yaƙi in yi adadin wata uku ko wata kaza ya dawo gun iyalinsa ya gansu su ganshi ya zauna a gida kuma a tura wani ya je matsayin maye gurbinsa haka sai zauna lafiya ko to haka ake ina miki ya ce ƙala ka'abun ka'abun ke cewa faƙalar rajulun yuridu an yi tagayyaba illa zanna anna zalika sai ya fi bihi ma lam yi zalbihi wahayun minallahi ya ce ai ba kowa ba ne zai ki tafiya yaƙi da manzan Allah ya yi tsammanin za a gane shi mana saboda yawan adadin sojoji in ka ki zuwa yakin ma ka ɓuya in dai dan a gane baka je bane ba za a gane ba sai dai ce wahayi da Allah da yau manzan Allah ya gaya mata cewa wani bai zo ba amma in dan kawai a gane baka ne ba domin yawan su ya ka mutum misali mutum dubu goma sha tafiya kaga ai wani har ku je ku da ba za ku gamu da shi ba yana tare da su wani bangare kaza ba ka ake ba yanzu ko tafiya da ke irin sa aikin hajji ga wani garin ku daya kun tafi amma jirgin ku daban-daban wani kai wasa sai ku dade ba ku kuma da shi ba a makan ku a Madina kan ku je Madina su sun taho maka kun je maka kuma su kuma ba anguwar ku daya ba haka za ku ce har ku dawo nan kai wasa ba ku kuma shi ba kuma kuna gari daya da shi to bari kuma sai yaki bari tana lokaci irin wancan mutum sama da dubu goma a tafiya a zuba kasa a gu daya haka za ku zauna ba za ka san wani wani yana nan ko baya nan ba to yace kaga a lokacin mutum zai iya kin zuwa yakin ma kuma ba zai ɗauka cewa za a gano shi ba sai dai fa in Allah ne yi wa manzon Allah wahayi cewa wani bai zo yaƙi ba ya ce wa gaza rasulullah sallama tilkal gadwa kina tsa'ako tsabatul asimaru wa zilalu ya ce sai manzon Allah ya tafi wannan yaƙin ne a lokacin da dab da amfanin gona ‘ya'yan itatuwa sun sun kawo ɗauko nuna tun da galibin arzikinsu da nomansu shi ne dabino ina fata an gane to dabino ya yi ‘ya'ya yana ya ƙosa abu da ake zara shi ne kawai ya nuna a fara tsinka a ci faga lokacin da duk wani manomi ba zai so barin gonarsa ba sai dai idan wani abu ne na dole ya same shi yanzu kamar a ce kawai manomin hatsi ne hatsi ya fidda kai na fata an gane ya yi bununu an yi ruwa ya wanke shi ga hatsirin gaskana gani mai aka jira a ɗan tsagaita ruwa a yi zafin rana ya ƙosa to a za a fara girbi ana jiran aka sa ai mu yanzu ko ruwa ɗaya muka samu ko biyu ba an sana faɗa mana ba ko ruwa ɗaya muka samu yanzu an fara girbi mun bari ne ɗan ƙosa ya ɗan bushe ko a sare to irin wani lokacin a ce kuma ka tashi ka yi bulaguro haka manomi kun ba dole ba ai ba zai iya barin gonarsa ba to yasa ai jarabawa ta Allah ya sahabbai yasa kuma duk mai imani kanka da sahabi ka ce kawai radiyallahu anhu saboda ya gamu da abin da kai yanzu ba za ka yi sun jaraba kai aka yi ba zai wahala zai wahala ya ce a lokacin amfanin gona da dab da nina ya yi ƴaƴa ya kosa me aka jira kawai nina ya ce fa'ana ilaiha asaru ba ta zaharu ni ma ina zuwa in kalli a gona ta yake faɗa ba zai je gonar shi ma ya kalli yanayin ta ga abin da yake faruwa za a fara girbi wa Allah tsinkar ƴaƴan tacewa nan da lokaci kaza kuma saka ce za a tafi yaki kuma tafiya ce mai nisa sun san tafiyar akalla wata kaza a je a dawo to wa za ka bari a gonar ma tsinke maka ina fata an gane haga nan ma wata jarabawa ce to amma saboda imani kawai suka fita Allah da ya ce kai dan Allah ka bi manzon Allah to shi kuma sanya zai da kai da tafi da zahar sallama wal muslimuna ma'ahu sai mazala fara shiri na tafiya wannan yaki da musulmi gaba ki da wada fiktu agdu ni ma na fara fita in sammako in fita lako likai atajahazu ma'ahu domin ni ma in je in yi shiri tare da manzon Allah na tafiya wannan yaki kaga yayi ne tafiya yaki yana sammako kuma ya je me za a ke ake bukata za a so abu kaza za a yi kaza doki kaza mu dauka makamin ka aje a wasa a gyara da sauransu ne shiri na tafiya ne ya fara irin wannan shi ma da ce yana fita domin ya je wannan shirin a tafi da shi eh ya ce fa'aji'u sai na dawo gida ko ina ne ya ce fa'arji'u sai na gida walam akadishi a ba wani abu da zai wa ƙulufi nafsi ana ƙadirun ala zalika in iza a ratu kuma sai ce kana kai ai zan iya yi in na gida man shirin ba wani wahala ba ne mana zai san makwai fita amma sai ji kawai shan take sai kin abin da ya kamata kawai sai ji kasala sai ji ganda kowa ta shirin shirinsa wannan ya yi kaza wannan ya shi kuma abin da yake kawai amma ga a cikin mutane kuma ita sai ce ai in ya ga dama lokacin ya zai kayan shi saboda Allah na so wani abu na hukunci fare da shi ina fata an gane da ga sai in dawo gida ba wani abu da ni kuma sai in ce a raina kai ai zan in na ga dama zan iya ya ce falam ya dil ko ya tamada bi hatta istamarra bin nasi jiddan ya ce ban gushe ba in yi sammako in fita in dawo ban yi komai ba haka da rinka yi kwanaki su kuma mutane har kowa ya ta shirye-shiryensa kowa ya mai da hankali abin da ya kamata ya yana ta yi ya ce amma shi ba wani abu ya yi da shirin tafiya haka ya rike ya ce ya ce fa'as ba su salama ƙadiyan wani musulma ahu har aka waye gari ga manzan Allah ba zai fita tafiya ki an gama shiri mu ala Allah kwana kaza ko sati kaza yanzu duk an gama yau gashi an yi sammu ko za fita ko yau an ce yau da ranar fita yaƙi ko za kama hanya shi kuma ba abin da ya shirya ya ce ina muke ya ce walam aka dai min jihadi sha'ad ni kuma ba wani abu da gama shiryawa sun magadautu sai ne sammako farajatu sai na dawo gida walam aka dai sha'ad ba abin da ne falam da ya tamada bi hatta asrahu ya ce ban gushe ba in ji in dawo in yi sammako in yi waye cuku-cuku kawai bai kuma shirya komai ba ya ce har suka ma yi tafi suka tafi kawai sun kama hanya sun bar madina sahabbai da manzan Allah shi kuma gida yana yana madina kayansa ya ce ina miki ya ce wata fara tul algazu ko algazu an kama hanya ta jawo wannan yaƙi fahamamtu an artahila fa udrikahum ita sai na yi niyya na himmatu ni ma in bi su a baya in riske su fa ya laita ni fa alto cewa yau da ma a ce na bi su yana ba da labarin yake cewa da ma a ce sande nufin sun tafi sun kama hanyar sun yi kwana ɗaya ko biyu to da ma ce ya yi shiri ya bi su da ma ce ya yi haka da ma kuma bai yi ba saboda Allah zai wani hukunci a cikin lamarinsa ko ya ce hatta ina miki sun ma lam yi ƙudur zalikali ya ce sannan ban tafin ba kuma ban bi sun ba na zauna ne ya ce zane faɗa fitu idan rasu kada su fi nasi ya ce sai da ranto in na fita cikin mutane ba da kusa su salama ko ya hazo na ni an ni la'ara fili uswatan ya ce abin da ke bata mun da ina fita cikin gari da safe cikin gari na yawata yan ga babu wani mutumin kirki da ya zauna a garin madina duk wanda na san mutumin kirki ne ya tafi yaki ba wanda nake gani sai cikakkun munafukai sai kuma mutumin da ke da uzuri na shari'a ko dan rashin lafiya ko dan rashin abun hawa ko kuma wani abu kamancin wannan ya ce babu wani mutumin kirki cikakke da zan ga cewa ai ba ba damuwa tun daga wani ma bai je ba ko wani ma bai je ba ya ce ba wani wanda ya kashe kai in koye shi a cikin ma in kwaikwaye shi a cikin su ya ce illa rajulan sai mutumin da magamusan alaihi bin nifin nifaki an san dama shi munafiki ne a rajulan mimman azalallahu ta'ala min du'afai ko naga mutumin da Allah ya mar uzuri cewa shi ba sai ya jaki ba saboda tsufansa ko rashin lafiyarsa ko wani abu da makamancin wani ya ce wallam ya zukurli su salama hatta balaga tabuka aka kama hanyar tabo kai ce manzala bai ambace ni ba bai tambaye ni ba bai ce bai ganni ba har sai da aka je tabo ka an zauna saboda an bashi labari kuma daga baya kenan ko bayan an je tabo ka ana zaune sun daga cewa ina ka'ab ne ni ban ga ka'ab me ya faru ka'ab bai zo ba fa qala sai ce wa huwa jalisun yana zaune fil qaumi a cikin mutuna bi tabuka a tabuka ma fa'ala ka bin malik ina ka dan malikun ji manzon Allah me labarin ka bin malik saboda ban gan shi ba manzala ke tambayar mutane ya ce faƙalar rajulun min bani salma sai wani mutum daga cikin ƙabilar bani salma ya ce ya rasulallah ya manzan allah habasahu burdahu jin daɗinsa da morewa ne ya sa kawai zauna ko matansa ko dukiyarsa ko gonarsa mana ya zauna a gida kawai don ya more da daɗi ba uzuri kawai shi haka ya faɗa manzan allah faƙa mu ko ina muke ya ce eko faƙadar ku mu'azu bin jabal haka ne ko wani zara hufi idifai ya tsaya ne kawai saboda ya kalli dukiyarsa da matansa idan daɗinsa ina sa bibiyo ka biya manzan Allah faƙadar ku mu'azu sai mu'azu bin jabal ya ce masa ya tashi a gaban mu don zala zai mun ya kare ka abin malik faƙala sai ya ce masa bi isa makulta wannan abin da ka faɗa ba ka faɗa ba mai kyau ba wallahi ya rasulallah ya ce ya manzan Allah wallahi ma alimna alaihi illa kaira shi ka abin nan ba mu san komai da shi na munafurci ba illa cewa shi mutumin kirki ne ba mu san dai me ya hana ki zuwa ba amma gaskiyar magana mutumin kirki ne ba munafiki bane fasar da sun sama ko sun zala ya shiru da shi bai ba shi amsa ba amma da ya shiru daga nan bai ƙara maganar ba haga alamun da cewa manzala ransa ya ɓaci saboda bai ga ka abin malik bai da daɗi ba ya ce ina muke fa bayyana ma huwa ka aza zalika sai mu zala ana cin wannan zaman da aradulan ko mufidan ya zuli bi turab sirab sai ya hango wani mutum a haye akan abun hawa yana tahowa sabo ka gunda suke ga wata tashi a bayansa alamun tafiya akan doki ya tada kura na ya iyo ta boka fa qala sun zai cewa kun aba haitham ko yace kun aba haitham yace alsa abu haitham ne inji manzon Allah ya faɗi wani sahabi yace fa idha huwa abu haitham kuma sai gashi shine al-ansari shi din ne wa huwa alladhi saddaqa bi sa'i tamri shine mutumin da ta fi yaki sai ya kawo rabin sa'i sa'i daya na dabino zaka ce a kawo sadaka sai ya kawo sa'i daya yace sai muna fa suka masa Allah su karka zundan sa suna maganar sa tace Allah me zai da wannan dan zabinin kuma domin wani ya kawo buhu wani ya kawo kaza kwando wani ya kawo kaza shi kuma ya kawo kawai dan kwano daya a hannunsa dan kaman kace dan marafa yace shi ma ga sadakarsa sai suka fara zunde su munafikai suna kaman aibata shi saboda wasu suna ganin abun ya kankanta qala ka'ab falamma balagani yace ina nan annabi sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min tabuka yace da labari ya zo mun cewa manzalla ya gama abin da zai a tabuka ya juyo zai dawo gida hadarani shay'un sai wani abu ya zo muni a zuciya fada fiftu a tazakkarul kaziba sai na farta nan kotu bari in shirya manzon Allah ta ƙarya ta musamman domin na wanke kaina na kare kaina kar a zarge ni a yafe muni sai fara waɗannan layawar da kuma kintsawa wa qulu ko ina miki yace wa qulu aka zumin sakatihi gadan yace ai insha Allah in na masa wannan ƙaryar to fushin sa mazala ba zai fushi da ni ba ma'ana zan kubuta daga fushin manzon Allah to amma kuma illar shine in kuma Allah mar wahayi ba ma'ana sai ya kulla wata niyya cewa zai manzon Allah ƙarya bayan ya gama tsara kuma sai wani kuma ba zai mutu kuma in kai manzon Allah ƙarya Allah kuma faɗa mar gaskiya fa ya kuma za ka yi suka ce malamai haka na samun dan adam ne saboda abubuwa guda biyu idan kai tunanin abu mai kyau da manufa mai kyau na ba ta hankali to wannan tunanin zuciyarka ne mai kyau Allah sun samu kashi sai kuma ka ji shedan din da aka saka mata ce mai ɗinka na shedan da kuma ce maka kawai karka yi karka yi abin alherin kawai ka tsula tsiyarka ai shi Allah gafuru ne in ka je kai alwala kai sallah ba ya fi maka ba haka zai ce maka lokaci kawai ka yi tume wa dan wannan sannan maka wani abu ma dan kaɗan ne ga masu ka zama ga masu ka zama sai ka tusa maka wani musifa sai kuma ka zauna ga maka kar ka yi to in kuma kana cikin ka mutu fa ba gage ba to ba daga ne ka fara yaman taimakon Allah kuma hakikin abun dan ka fita daga sharrin shi wannan mai tusa mutane mummunan ra'ayi din Allah ka tsare imanin yace fa iza ina miki hmm ko la yace falam mun karanta wannan yace ko ina miki ba su wani ya ce wasta'inu ala zalika bi kulli di ra'ayi min ahli na nemi taimakon shawara na duk wani mutumin da na san mai kaifin basira ne a cikin sauran abokai ko mutane su tare da ni na iyali ma ya rika bunsu to fa gashi matsala zai dawo ya kamo hanya me ya kamata in marne in je ne yi ƙarya amma gaskiyar lamari shine babu wani hujja falakin da ba ya kina ne to yanzu ya zan yi a gumman Allah in faɗa mar gaskiya ko na mar ƙarya yake tambayar ra'ayinsu daga cikin mutanensa ina ba ta an gane ya ce falamma ƙila sai aka ce ina so lako kadi azalla qadiman ya ce sai aka ce ai gafi manzala yana dab da shigowa madina gashi nan zai shigo ko yau ko gobe ko anjima ya ce za ha anni albatilu ina ana cewa gashi ya zama madina sai wannan tunanin ƙaryar da yake raina na kulla zan faɗa manzala kawai sai ya gushi naga cewa kawai na faɗa manzan Allah gaskiya in roƙi Allah ya ban haƙuri a mun hukuncin da ya da ni sai da kawai da duk magana ƙarya ma ta fita a zuciyarsa ya ce hatta arabtu anni lam anji minhu shay'un abadan ya ce sadda bi shay'in abadan har na gano cewa lalle ba abu da yasa in samu nasara in tsira a gun manzon Allah in ba gaskiya na faɗa masa ba fa admamtu sidqatan daga sai niyyar zan ga masa gaskiyar lamari ya ce tsanin da ya nemar karya ma sai ya gushe suka ce malamai ita illar karya shi ne yanzu kai karya guda ɗaya in an ta da kai ko to kuma sai ka karya akalla guda biyar don ka kare wannan karya guda ɗaya kaga zunubi kan zunubi kenan sabanin gaskiya ita kawai ta kwaɗe ce ba ta da wani me yasa ka zata wallahi babu hujja kawai haka kawai kawai wallahi ba wani dalili to kaga da sauki amma mutum fara ai na ɗauka kaza ne haka ta kuma kace kaza domin kana magana in ta ƙarya ce shi mai wanda kake ke sauraron kadin zaka ba da kanka a maganar sai ya kama ta gaba daya kai kuma zaka tarafa ƙar daukan wata daban zaka tushe ka rika yi kenan har sai da ka ko ya barka ko maka hukunci to zaka je ka zakar rijamci yin gaskiya ina fata an gane yace ina miki yace fata su sama ko qadiman ana nan sai ga manzon Allah ya shigo Madina wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid ya ce manzo Allah ya shigo masjid ya da daga bulaguro yana tsayawa ne a masallaci in ya taho cikin dare ne baya shigowa Madina a cikin daren sai ya zauna a bayan gari domin labari ya zo wa mutanen gari cewa ga nan manzon Allah fa a bayan gari kamar in kai dan gasho ne a ce maka ga sunan a garin alkali ko ga sunan a ganama ko ga sunan a kwaleji ko a usul kaga ga san kawai cewa tafiya ta ta minti uku da shugacin gari to shi kenan yace saboda hikimar shine in ka tafi bulaguro ka bar iyalinka suna zaune to in suka samu labarin zaka dawo a sunnar mata haka za a zauna a yi kitso a yi lalle a yi shara a yi tsafta a yi dafa dafa ba haka ke ba don a tarzuwan ka don musamman ka daɗe ba ka gari saman ka shigo kawai cikin dare haka kawai ba notice kawai ka shigo kai nocin ɗin gida gangan gan waya ka ce a ni ne mana kanta ba ba ba a taje ba ba sai kitso ba ba wanka ba wanki ba tsafta ba komai to ba kyauta mata ba musamman ya hana in kai bulaguro ka dawo to ka tsaya in dare ne ka kwana a bayan gari labari zuwa ba sai dan fita tana tun dawo suna bayan gari haka kowa da shirya kan gari ya waye to amma suka ce a irin yanzu ai haka ya koru saboda lokaci ne na waya yanzu zaka kira waya za mu taso ranar kaza kuma za mu hau jirgi ne in ka ji aka baka tiket ɗin ka jirgi ne ma za mu sauka Najeriya karfe kaza da minti kaza haka dai an san tafi abin da kake ci to za a shirya za a yi kaza haka shi kenan lafiya kalwan don ana don a samu zama lafiya tsakanin mata da mijinta to amma yanzu ya shigo kuma in ya shigo gari sai tsaya a masallaci saboda ya yi gode wa Allah sannan kuma ya ba mutane dama su gana da shi ya ce faraka fi raka'ataini ina fara raka'a biyu kuma da sajin nasi sai kuma zauna saboda mutane ma'ana ya tsaya fuskance su din mai bukata ya zo ya ce falamma fa'ala ko ya ce falamma fa'ala zalika da manzala ya zo masallaci na fula sai zauna ja'akul mukallafuna sai wanda ba su je yaki ba suka taho ya tadiruna ilaihi suna ba da uzuri ai ya manzon Allah abu kaza ne sa ban je ba ai saboda kaza ne ban je ba wa ya halifuna lahu suna tamar abin da rantsuwa suka ce siffar munafiki shine duk abu da faɗa sai ya rantsa sifar munafiki ce wallahi tallahi kaza to galibi ƙarya ne me gaskiya bai saka rantsuwa ba sai da faɗa ma kaza ne har rantsa kuma daga saka yake ko shikenan in ga mutum na banka rantsuwa suka zo sifar nifaka ne ita ma to ai kirin sallah ake za mu ɗan sako yankin kirin sallah ko لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. نعم معنى يتي وكانوا بدءا وثمانين رجلا kusan mutum tamanin da wani abu ne ba su yakin tabuka ba suka sa ta mazalla ran tsaran tsaye da kawo kuma uzuri na ƙarya ya ce faƙilan faƙabila minkum sun zala karɓa musa abin da suka faɗa masa alaniyatuhum suka ce ya manzan Allah ai ga abin da ya sa ban je ba sai to shikenan ba damuwa duk abin da ka faɗa sai to an karɓi uzurin shikenan ba ka bayyana kanka ba amma zuciyarka fa an bar wa Allah zai hukunci a ci kuma Allah ya hukunci da kansu ya ce wa ko wa baya'ahum ya musu mubaya'a wa astaghfara lahum ya musu kuma ya musu gafara wa wakala sara'iruhum ila Allah ta'ala sai ya bar niyoyin su ga Allah abin da yake ransu a koyi ai Allah ya sani shi kuma Allah ai ba masa munafurci sai ya bar musu amma sun faɗi uzurin su a zahiri sun zala kuma ya karba ya musu istighfari ya ce shikenan ku za ku tafi kanku ya ce falamma sallamtu had haka ne ko ya ce hatta ji'tu ana wannan yanayi sai ga na taho ya ce falamma sallamtu da na zo ne sallama abin manzan Allah tabassama sai ya murmushi tabassumul mughdibi murmushin mutumin da yake cikin bacin rai ya masa murmushi amma na jin haushi ma'ana manzala ya ji haushin da ka'abu bai bi wannan yakin ba kuma ya san cewa babu dalili da ya same shi ya ce sun makala sana ya ce manzala sai ce ta'al zo ko ba ka bai mutumin da kake ganin mai daraja ne kasan gane suka ce malamai abin da ya sa ake gawa wasu daga cikin mata ba sa ganewa in kuna ku bi na gun miji in ta ga miji ya fiye miki fada ko suka ce alamun ke fi so ne yana bata maka rai wanda kace kaunarsa kuma ya laifi ka fi jin hauju sosai dama ko da yin laifi ba ruwan kama da shi Allah rabu wannan ma ba ruwan ka shike zai karasa ma amma mun da kace ganin mai daraja ne mai kima ne kuma da laifi to an fi jin haushin wannan abu zaka zama zaka ce masa ta'al araso zo zauna me faru kaga manzala na jin rashin jin daɗi game da wannan abin da ya faru sallallahu alaihi wasallam ya ce fajitu amshi na taho ga manzala ina tafi hatta da lastu bane da yi ya zauna a gaban manzon Allah fa qala li sai ya ce ma khalafaka me yasa baka je bi mi yakin ba alam takun qali ko ibta atazaharaka ba kana da abin hawa ba ba ka sai da wakanka ba ba kana da abin da aka hau ba me yasa baka je ba kaga wannan kan fada ne ko qala sai na ce qultu in ji kai sai na ce ya rasulullah ya manzan Allah inni dai ni dinnan wallahi la lastu inda ghayruka da a gaban wani ne nake ba kai ba wani shugaba ne ko wani sarkin duniya ne ba kai manzan Allah ba min ahli duniya duk duniya kowaye ma yace la ra'aitu ansa akhruju min sakatihi bi uzri wallahi da zan iya mar bayani kuma in kwaci kaina daga fushinsa ma'ana zan mara bayani har sai ya gamsu ya yi da abin da na faɗa masa in ji ka bin maliko saboda ne ya ce lakadai utitu didalan ni an ban iya magana Allah ya hore mu na iya zance in ji ka bin malik ya sanya zai yi mutum bayani kuma ya kwambinsa din shi ya fahimci abin da yake so ya ce walakin ni to sai dai ni ya manzan Allah wallahi na rantse da Allah lakadai ko alimtu na san cewa la in haddathuka al-yawm haditha kadhibin in maka bayani na ƙarya tarda bihi kai yadda da abin da na faɗa maka ko anni kai yadda da abin da na faɗa maka da daɗi ka kabbar ta ce shikenan da yushikan Allah yusuka fi alayya to kuma Allah zai ma wahayi ya faɗa ma cewa ƙarya nake ma in kuma Allah ce ma ƙarya nake ma bayan da ka ɗauka gaskiya nake yi to za ka ji bakin ciki kuma da damuwa ba haka bane to haka ce shi yasa ba zan maka ƙarya ba manzon Allah ya ce wa yin haddastuka hadisa sidikin in ko na ma jawabi na gaskiya ta jidu alayya za ka ji haushi na fihi ya ce inni la arju bihi uku wallahi subhanahu ta'ala to wannan abin da aka ji na damuwa din saboda na faɗi gaskiya ban je yaƙi babu dalili zai ɓata maka rai to kuma tun da ranka ya ɓaci ni kuma na san Allah zai mun hukunci zan shiga cikin damuwa ko ba ka bane in ka bata manzo Allah rai za ka zauna lafiya kalau a bisa ya ce bai isa ba ya to zan haƙura da wannan abun ya mun sauƙi da a ce ƙarya na maka kaga wannan ba ƙaramin imani ba ne ya ce wallahi na rantse da Allah ma kana li min udrin ni kam babu wani uzuri wa manzon Allah me yasa ban jaki ba wallahi babu uzuri haka kawai ba dalili sai wallahi ma kuntu qattun aqwa wala asra minni ina kalabtu anka wallahi ban taba jin karfin jiki da karfin arziki ba fiye da lokacin da ki zuwa yakin nan ma'ana babu wani abu da ya hana ni zuwa yaki lafiya ta kalau kuma ga karfin dukiya na fata an gane mu kwana nan ko to shikenan babu laifi eh to kaga shi ya faɗi gaskiya kuma za mu ji mai manzara da ya faɗa masa dangane da kujin da ya kamata a masa insha Allah subhanakallahumma bihamdika akwai tambaya to bismillah karanta mu
na abin ina so a bayani akan sallar jana'iza ya ake yin ta mai ake karantawa a cikin sallar to na gode
tambaya ce mai muhimmanci wannan ko yace yana ya sa masa bayani sallar gawa da ake ya ake yin ta ko me ake karantawa sallar jana'iza sallah ce da ake ta cewa sallah kuma abin da ake karanta shine in kai kabbara ta farko da liman da mamu masu bin liman za a karanta fatiha ne na fata an gane in an ƙara sura bayan fatiha ya halatta in ma ba a ƙara ba ya halatta amma dai fatiha shi ne almuhim kabbara ta biyu kuma ku kula ilimin ce Allahu akbar din nan ka kama kirjinka don ka ƙara kabbara ba za ka ƙara yin haka ba kawai za ka ci zaka ci zaka kabbara ne ba sai ka daga hannayenka ba ka karanta Fatiha kabbara ta farko ta biyu kuma kai mun tsala salati na Ibrahimiya ina fata an gane ka koyi duk wanda kai na Ibrahimiya sai ka karanta ba kabbara ta biyu kenan kabbara ta uku kuma shine kai mamacin addu'a ya tabbata hadisi ingantattu manzala ya sallar gawa daban-daban ya musu kuma addu'o'i iri daban-daban daga ciki wani sahabi ce na je sallar gawa tare da manzon Allah wani sahabi ya rasu ina kusa da manzon Allah da ya kabbara ta daya da ta biyu ta uku cewa gawar addu'a ga cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghafirhu bil ma'i wa thalji wal barad yace wallahi sai ne fatan da ma ni na mutu aka min wannan addu'a ya ce da ma ni na mutum zalamin wannan addu'a abun nufi ne sai ka nema wa mamacin gafara kuma so samu shi ne ka je ka koyi addu'o'in da manzan Allah ya koyar su za ka koya kana yin irin lafazin Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu da sauransu har zuwa ƙarshe sanan ruwayoyi da kuma hadisai iri daban-daban sai ka koya ka rika yi kabbara ta huduma da ake yi in liman daga kabbara ɗan yi shiru nan ma za ka ta gaba da yin addu'a ne na neman gafara wa shi mamaci wannan shi sallar gawa a takaice daga nan sai a yi sallama ba mace ba namiji to haka da a ce wannan abin da ya zo mana na wannan sabuwar bid'a an yi da suwa kaga mata suna ta cika gidan mamacin wai za mu je da na'iza ba ga suke cewa ba to wannan kuskure ne gaskiya a musulunci tun na farko ko namiji ne ya je gurin jana'izar mutum ya rasu in dai baka masa sallah ba babu amfanin zuwan da kai domin shi mamacin me yake nema a lokacin addu'a to baka je kamar ba ba kamar sallah ba ya tabbata cewa mutum arba'in suka yi sallah wa gawa aka yi sa'a duka arba'in din nan mutanen kirki ne masa shirka Allah zai saka shi aljanna to kai kai kai baka shiga ciki ba ko baka ranta mutum 30 ne ko da ko da tara ne to mu kai kana je baka yi zaman ka saka ga wadan saboda tsabar rahin sani kawai yana zaune kan taburma yayi alba yana zaune kan shi har ayi sallar gawan a tafi makabarta kuma a dawo to me amfani zon hidai kaga babu lada kenan bari mu ta mace inda a ce matanmu suna da ilimi ne sun san addini yadda ya kamata in suka je bayan an yi mamaci wanka za a ajiye shi kowa ta masalla irin yadda muka ambata to da wannan haka babu lafiya ce kowa ta masalla haka inda aka faɗa ita sallar ga babu wani wahala kuma da liman da mamu abu ɗaya suke faɗa ba bambanci tsakanin su yadda liman zai yi addu'a kai mamu shi zaka ba shi ruko zaka yi ba na fata ana ganewa idan ka zo an yi kabbara ɗaya ka samu kabbara ta biyu to bayan an yi sallama ka yi ka ƙara kabbara ɗaya ka damu naka da a ce muna aiki da ilimi in an gama sallar to ya kamata ɗan tsaya kan minti ɗaya ko biyu don a ba da dama ga waɗanda ba su zo sun samu kabbarori kuɗin ba su cika nasu amma munan ana sallama da kai a su riga shi to kuma babban masifar ma shine kaga mutum mai kokari mai bin mai kokarin addini ya rasu sai ya dauko wani kawai kwashikwar zai masa sallah kuma bai sallar kawai daga ya kabara kai baka san mai kawai kai har ya sallah ne addu'ar ma da za a marshi bai tsaya mar ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum to haka wannan kuskure ne in babanka ne ya rasu ka san wa zaka saya masa sallah in ba zai yi ba kawai kai masa sallah kanka mar kai waya ce mahalli manya masa sallah ba dole bane ai tun da ka'idar shi ne sarki ne zai sallah ka'idar kenan ku to sarki kuma ba ke da limamai ba to tun da ya limamai kuma aka wa rayin za a kuna kullum bai iya sallar ba ko kuma dan shaf shaf ne haka ba ka bari a masa haka ba sai ka duk mutum mai salaha ka ce masa sallah kuma sunna ne kai da kake layi ka ce in na mutu wane mun wanka da wane in na mutu wane mun sallah wannan sunna ne halatta to in ka mutu sai a zo a tambaya a gidanka ya yi wasici wa zai marwanka Allah ji kammala isa kan malam malam dodo na shaji in aka zo gun jana'iza aka ce malam isa ce a'a ku je ku tambayo matarsa bai faɗi wanda zai masalla ba wallahi haka yake faɗa wannan na ji a kunne na babu adadi Allah masa rahama Allah gafarta haka masu aiki da ilimi kenan ku tambayi matarsa bai yi wasici cewa wa ne masalla ba amma mu yanzu har gaggawa ake wani ma shi kamar gudu ma yake sai ya dole shi ya sallar gawa mun taɓa sallar gawa ne gobe shiga sai aka tsaye da shi aka ce a wannan namu ne in ji wani ba naku bane fita wallahi al'azim suka ce fita kuma ya fita a da ba ajin kuma Allah bane sai koma ya zauna ya ki bin masu hunsal tun ba wani liman kawai sai koma jefe zaman su bai sallar ba wallahi ta ga wannan shine abin da bai ciki amma a sunna wannan shine sallar gawa ta kai kuma na a su mata ba sa limanci a sallar gawa in ma za a yi dama haida kowa ta mata tafiyarsa amma ka gane irin yadda muke a yanzu kuskure ne gidaje ne yan ƙananan gidaje kuma kowa ya tsarin gidan bai yi gulmin gangawa a gidansa ba yanzu haka mace gidan na mai kaga shekarun baya ko gida ƙayyar ka samu babban ɗakin gidan babba ne to hikimar shi ne ai gefe ɗaya za a zo a gurin tsugunno da gurin wanka ga wani gurkon fili tara hikimar mai gidan in an yi rasuwa a je a shimfiɗa tabarma a wancan gurin da yake fili a yi wankan gawa a ɗaura a makara a fito da shi to kai yanzu ban aji kai kanka ma ban ɗakin ka kai kanka ɗin ya ma kaɗan tsugunnan ma wani ban ɗaki ya kai da gaske za ka tsugunna to na kamata gawa a ciki sai ga mutum ya je a kai falansa a cire kafin a yi waye a ce za a yi wanka ko a cikin falo to za ka ala ayi halin haka yi rasuwa tun da ba sa yi zuwa yi so gawa sallah to kansu da gidan mamaci su zauna kayansa a gidajensu ka hana matarka zuwa wannan abin da ake bid'a ce mummunar bid'a ma kuwa kuma kai ne za ka hana ta za mu ji da ta a'a zauna mutu ki zauna na ce in kai za ka mata bayani haka ake yi ga to manzan Allah ga abin da ya faɗa in kuma ɗan uwanki ne da jini to in kika je ba zama za ki kawai haka ba a'a in an mar an ajiye ta ku za ka ta ku ajiye mana shi za mu masa sallah da yake masa sallah to kin samu lada kuma shi ma samu lada da maza Allah ya ce duk wanda ya sallar jana'iza yayin na je sallah ya tafi sa daga nan bai je makabarta ba za ba lada iradi guda daya in kuma ya masa sallah kuma ya raka shi makabarta ka binne aka da aka gama zai samu kiradi guda biyu mana tarin lada hasu na fata ana ganewa to haka sai a koya mata ya ake sallar jana'iza sannan idan mutum dan uwanka ne ya rasu baka nan a madadin ka ce a jira sai ka zo akwai masu irin wannan abin shi ma kaga an taru sai ce aya ko wadansu ba su karso ba za a jira su kaga an watsi kuma daga nan da wahala ƙara wannan taron to sai a je a binne shi in kuka zo din sai ku je makabarta kabarin su kuma sallah ya halatta manzalla ya mutane da yawa sallah suna kabarburin su daga ci wata mata mai sharan masallaci ko yanzu la je duba ta batar lafiya ta in ta rasu ku gaya mun ta rasu kuma cikin dare saboda miskiniya ce ba ta mai kuɗi ba ce ba ta sananniya ba ce su kusa ga a lokacin a je a ce manzan abin da ta an takura manzan Allah saboda suna ƙaunar manzan Allah ya suka mata wanka suka yi sallah suka suka binne ta kwana ɗaya bai ce ban ga wance ba ya jikin daga ce ya manzan Allah ai tare su yau kwana kaza ce ba na ce ku faɗa min ba ya manzan Allah dare ne lokacin kada ba ka wahala ya ce a mu je kabarinta sai aka je ya yi sa aka yi sahu kuma ta sallah to kai ma in dan uwanka ne ko abokinka ya rasu baka samu sallar gasa ba za ka je makabarta ka tsaka kabarin kamar sallar gawa ka tafiyar ka ya halatta wannan babu komai a ciki daban ne da ka ce an hana yin sallah a makabarta sallar gawa sallah ce a suna amma ba sallah ba ce a aikin da ake babu ruku'u babu sujuda ma'ana addu'o'i ake ana roƙa ma Allah gafara wa shi wanda ya rasu zaka ya halatta ka je ka sallar gawa ko da an binne mutum na fata an gane to wannan shine sallar gawa a musulunci ba wani abu ne mai da hankali zaka kowa haga zai yi tunda ka sallar farilla kai ne liman wata lokaci ma to me yasa kuma ba za ka sallar gawa ba babanka ya rasu ko matarka ko danka kuma ka je ka dauko wani kwashi kar koyo musulmar gawa bai kamata ba gaskiya na fata an gane so mu illar mu shine ba ma san yin karatu sai dai kowa ya mai da kansa kuma malami yin abin karatun ya faru saboda ta haka ita gawa tana da wakilanta da waliyanta yanzu wani sanda yake raye baka saka da gidansa ba amma ba saboda ya rasu kai kuma gidansa na kaman kasuwa kowa shiga yake an aka zama to za a dauko gawa ga mutane sun fi ayarin sun tashi to tare da mutum gawa mutum ko 20 haka na duk gulma ne daukan gawa din nauyin sa mutum takwas za a ishe shi din nauyin sa takwas sun kusa daga shi to ba isa ba ta ga mutum sama da ayarin sa gidan mutum ba za a dauko gawa to ta so ya kamata mu zama da hankali in ka ja mazin ka samu lada fa sai kuma ka samu zunubi in ka shiga kurmin da ba naka ba ya ga sun yi ko to kaga an samu matsala kaga an yi da yake shi kuma ce idan ka je dan Allah baka san mutum ban ka ji an yi musulaka zuwa kuma sallar gawa don ka samu wannan ladan da annabi saba ka kira ki guda daya akwai wani sallin manyan ta masu kamar da kansu ina aka yi mutane su sallar gawa don samun wannan ladan da ga ba ruwanka da sai ya ganka kuma in ka je aka binne mutum a makabarta in kai mamacin sa mata aziya ka wuce uzurinka kawai karka dawo kofar gidansu sau ka tafiyarka sai ga zaka zaka binne aka dawo kuma za wani zum kowa shi alasa ya za ko ba ka bane to saboda ayyukan ba ba addini bane wannan dawar ai babu wani abu da ka faɗa addini ya za a yi shi sai zaka da ai shiru kowa ya zugum don haka yasa akwai wasu yan bidiya kuma ce kul huwallahu kafa 35 sai daga ana tafi eh falaka da nasi Allah raba hida masifa kabari to duk ba mahallin ta bane in ka je binne gawa aka binne ka tafi uzurinka ya halatta bayan an jima ko gobe ka je karamar ta'aziyya amma ku gane ta'aziyya shi ma zama a gurin bid'a ne kawai ka zo ka ku gaisa da shi kamar addu'a ka ba shi haƙuri ko kamar mutum sama addu'a sai ka tafiyar ka ba wani zama a ciki amma ya zai a shimfar tabarma a sa rumfuna a wuni a gurin in kai awa biyu bayan an binne ga an ka koma gurin kawai hira ake wani lokaci ma har wanda aka mutum ma kana mara magana ta aziyar amma hankali ta karkata wata gira har sai kajira ya gama ya dawo ko kuma ka ce ayi addu'a ga kowa yana uzurin sa ba ruwan sa ma da so ga abu shirin bid'a kenan ba alwala sallar ne a wannan mun taba ji bane ai sallah ba alwala ban taba ji ba wallahi ban sani ba duk sallah sallah take alwala kai sallah shine sunna amma ba alwala ai sallah ne ban taba ji ba ka zo wani bidiyo ka nan ko ka farka da shi ni ma na ji ba ruwan ka da shi a shi daga yana ta fito ya ji labari sai ya tara ba to ya raka yi babu laifi ya raka shi ma in shar ana samun ran ya samu tunda ba dan ladama mai zai kashe wannan gurin to haka kuma innamal a'malu bin niyyati insha Allah ana sa ran haka eh shikenan ba to shikenan assalamu alaikum warahmatullahi